بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وحقيقة الطمانينة السكون والاستقرار فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره واطمأنت إلى لقائه ووعده واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا واطمأنت إلى قضائه وقدره واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله وأن مرجعها إليه وأنه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين وإن كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها وأنه عادتها ودعبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير فذلك من رحمة الله لا منها فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك فإذا لم يلهمها رشد فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها فلم تكن أمارة بموجب الجهل والظلم فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم نعم فلم تكن أمارة فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata 28 ga watan rabi'in al'awwal ko da tara a kalanda ga watan rabi'in awwal a shekara ta 1441 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 26 ga watan 11 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasinmu na 84 ne ko? yawa wannan shine darasinmu na 84 a karatun littafin ighathatul lahafan في مصائد الشيطان لما ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى منا بابي نبو مشاء دي هل ينزو babin da yake magana akan hanyoyin ko cututtukan zuciya ta ɓangaren sai ƙara da ƙarfa-ƙarfa da nafsin mutum yake yi a kansa a darasin da ya gabata na ƙarshe da muka yi mun yi magana akan wannan abin da ya shafi annafs kuma har nake cewa insha Allah ta'ala za mu yi kokari yau ko in ce darasin mu na mai bin wancan din ya zama za mu dan tattauna akan me bambanci tsakanin annafsu da kuma arruh an na ambaci kamar alƙalb kamar abinda za ka samu in kai bincike akan wannan matsala shine magana da malamai suke tsakanin alfarq بين الروح والنفس آه، القلب آه، حاوية da ta ƙunshi wasu abubuwa ɗin ma'ana kamar mazubi ne daban kowa san shi zuciya matsalar ita ce mu a hausance da mukan fassara waɗannan abubuwan wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan akwai buƙatar a ce a hausancen an iya bambancewa to lura da abubuwan da na gani wasu malamai sun yi magana a kai la'alla in muka fahimce shi a larabcen zai taimaka mana a hausancen ma mu iya gane shi amma zancen da na gani faɗinsa ya yi yawa dangane da wannan matsala ɗin ta bambanci tsakanin ruhi da jasad akwai akwal maganganu daban-daban akwai maganar malaman luga akwai maganar falasifa akwai magana kuma da malamai jumhurin malaman sunna to ina ga zan fi mai da hankali akan bayanin jumhurin malaman sunna don shi muka fi bukata wanda yake son bincike ko mai zurfi ko rubutu yake so ya yi insha Allah ya koma zuwa waɗannan abubuwa ɗin akwai risalar wani abokinmu da muka yi karatu da shi wani ɗan sudan mustalahat a aqida ya tattauna waɗannan matsalolin akan musamman wanda ya shafi annafs maganganu akan annafs malaman luga sun yi zancen su la'alla tunda akwai alaka sosai a koyaushe tsakanin luga da kuma shari'a za mu taƙaita iya abin da ya shafi lugar da shari'ar sai mu ƙyale maganar falasifa ba za mu shiga cikinta ba kuma insha Allah zan yi kokari a takaice zan yi kawai meye ma'anan nafsu kuma meye ma'anan ruhi muka iya wannan ya isa zuciya kowa san me ake nufi da ita yawa malaman lugar larabci al-khalil ya yi magana akan wannan kamar da malamin nan ya nakalto abin da ya ce an nafsu jam'uha an nufusu laha ma'ani in an ce annafsu jam'inta shine annufus to tana da ma'anoni da yawa ana itlaqin nafsu a ce ar-ruhu allazi bihi hayatul jasad kaga in a wannan itlaqin da nafsu da ruhu menene kenan abu ɗaya ne ma'ana nafsu akwai inda akan ambace shi ana nufin ruhin da ke jikin mutum zan faɗe su haka da nafsun da ruhun da kamar da na ambata maimakon in ce a fassara nafsu a ce rai ruhi ma a ce rai tunda kun fahimci da nafsun da ruhun da su a kansu ake magana to mu fahimci ma'anarsu ta istilahi sai kaga mun gane a hausance me za mu ce musu kun gane me nake nufi insha Allah saboda ba mu da su a hausance wa kullu insanin nafsu kowanne mutum ma ana ce masa nafsu ma'ana ana itlaqin lafazin nafsu akan shi kansa mutum ko duk inda ya shafi taklifi wa ake dora wa doka sai a ce mai nafsu kullu nafsin bima kasabat rahina to nan kullu insani ne ake nufi ba ruhi ba rai da ke fita yau hatta adam alaihi salam hakanan azzakaru wal unsa duka sawa'u a nafsu in ana nufin insan kullu nafsin zakar kullu nafsin unsa duka ma'ana su wa kullu shay'in bi ainihi nafsu kowanne abu a hakikanin sa shi ma'ana ce masa nafsu shi kuma nan nafsu sai ya zama bi ma'ana mai kenan zati ashe kenan nafsu tana zuwa da ma'anar zatin abu wa rajulun lahu nafsun أي خلق وجلادة وسخاء كو خلق وجلادة وسخاء أنا cewa kuma mutum yana da nafs idan ya zama yana da ɗabi'a mai kyau yana da juriya kuma yana da kyauta shi ma ana cewa wannan mutumin sahibu nafsi kun ga dai lafazin nafsin ashe yana da ma'anoni da yawa akwai kuma annafasu wannan duka zancen khalil nake faɗi karantawa khalil ibn ahmad al-farahidi babban malamin lugar larabci annafas in ka sa fataha akan fa'u shine annafas shi kuma ana nufin numfashi shine at-tanfis ko kuma shine khurujun nasim min al-jawf shine numfashin da mutum zai fitar da iska daga cikin daga cikinsa yayi tanahudi game da ake kiransa a larabci ajiyar zuciya sai numfashi sai ya fito to wannan ana kiransa mene annafas abin da ya fito annafas ana cewa sharibtu alma'a bi nafasin wa thalathati anfas na sha ruwa da numfashi uku to kaga nan nafas ne ba nafsu ba to haka dai wa kullu mustarahin minhu nafas duk abin da ake hutawa daga gare shi shi ma ana kiransa nafas wa shay'un nafis haka nan abu mai tsada mai daraja ana ce masa nafis ko ha dan adam ma kaje an samu wani suna nafis ko in ka ji an ce mutum nafisi akwai nafisi akwai nazifi nazif mai tsafta to nafisi shi kuma mai daraja shi ake nufi wa shay'un nafis mutanafasun fihi shi ma ana kiran sa saboda ana rige ana tsere akan a same shi wa nafasat bihi alayya nafasan abu kaza ya numfasa mun yayi kaza ko nafastu bihi alayya abu idan ka ɗauke wa mutum wani nauyi da wata wahala man nafasa an muslimin kurbatan ko to shi man kun ga ana nufin me tanfisi anan shine ka sauƙaƙa wa mutum abu ashe da kenan lafazin nunun da fa'un da sinun din nan yana zuwa da ma'anoni masu yawa kwarai da gaske to haka nan wani fasatan donantu akwai inda za a ce abu har ya kai darajar da za a yi rowarsa wa nafsu shay'i ko wa nafusa kai wa nafusa shay'u nafasatan ay sara nafisan idan abu yayi tsada yayi daraja shi ma ana kiransa a ce nafusa to duk dai wannan yana koma zuwa ga ma'ana ɗaya don haka a wannan sahibu as-sihah wato al-jawhari shi kuma na shafa nafsu fil lughati ar-ruhu wan nafsu ad-damu akwai inda ake kiran nafsi ma ake jini shi ma sunansa nafsu don haka ran da ke jikin mutum ana kiransa nafsu jinin da ke jikin mutum ana kiransa nafsu wal jasad aljawhar yace jiki ma ana kiransa nafsu wal ain da ainihin abu shi ma ana kiransa nafsu wa nafsu shay'i aw nu'ainuhu a ce haƙiƙanin abu da zatin abu wa zatuhu yace yu'akkadu bihi ana amfani da wannan ayi ta'kidi a ce ja'ar rajulu nafsuhu ko ma'ana zatuhu to duk wannan sai ce yuqalu ra'aytu fulanan nafsahu na ga wani da kansa eh da kansa na ganshi waja'ani bi nafsihi ya zo min da kansa da haka waɗannan suna cikin ma'anoni to a shar'ance a shar'ance in an ce a shar'ance in kun kula za ku ga duk waɗannan abubuwan ne su ma masu luga ɗin suka yi amfani da su saboda zai wahala mutum ya magana a larabci ba tare da ya taɓo daga alƙur'ani shi yasa ورد لفظ النفس في كتاب الله تعالى في عدة مواضع لفظ النفس يضوء قرآني أولى لي فورد بمعنى الروح يضوء بمعنى الروح هو كنا ذاتي ده نفس ده روح منين كنا أبو دين كما في قوله تعالى أخرجوا أنفسكم كفتوا ده أنفسكم لا يكنكم نم روحي أكي نفي yau lokacin da mala'iku suka zo suna dukan waɗanda suka yi zalunci za su ce da su akhriju anfusakum ku fito da rayukanku lokacin da za a karɓi ransu mutu ashe annafsu anan me ake nufi ruhi ma'ana akhriju arwahakum kamar yake a suratul an'am fannafsu kuna bi ma'anar ruh kama ja'at nafsu bi ma'anar zat ya zo kuma malaman lugan suka ambata nafsu ana kiran zatin abu ana kiransa nafsu qala ta'ala Allah madauki ya ce wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu ku sani cewa Allah ya san abin da ke me nan me zaka ce kawunan yawwa kaga nan suka fasa ruhi da me kanka ma'ana zatin ku a shekenan ba zaka ce Allah ya san abin da ke rayukanku in rai kana nufin numfashi ko kuma abinda rayuwar jiki take tsayuwa da shi da haka wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa qala ta'ala ta'lamu ma fi nafsi wala ta'lamu wala a'lamu ma fi nafsik ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik kun ga nan me ake nufi da nafsu ana nufin zatin abu yawa zatin abu wa qala yu'adhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku a kansa kaga nan nafsu ana nufin me haƙiƙanin abu da zatinsa فالنفس هنا بمعنى الذات قال شيخ الإسلام مال ابن تيمية نتشوى ومعلوم أن نفس الله سننن أبني أكتشوى نفس الله التي هي ذاته المقدسة أجني ذاك أن النفس أنا نفهم ذات الله المقدسة من تلكي الموصوفة بصفات الكمال wadda aka siffanta ta da siffofin kamala to wannan nafsin na Allah laysat mithla nafsi ahadin min al-makhluqi ba daidai take ba kwatankwacin ba iri ɗaya take da wato zatin ɗaya daga cikin halitta ba zatin Allah daban zatin kowa a halitta daban mutum daban Allah daban ko yau don haka zatin Allah maɗauki yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik kar ka ji tsoron fassara ta da maganar zaki ka san abin da ke tare da ni a kaina ni shine abin da annabi isa ke gaya wa ubangiji subhanahu wata'ala wala a'lamu ma fi nafsika kaga Allah ya dangana wa kansa nafsu ana ba za ka ce nan ban san abin da ke ko ranka ba nan ba rai ake nufi ba ko ana nufin mai zati ma'ana kai kuma ya ubangiji ban san abin da ke zatinka ba wannan kuma ba tawili bane magana ne akan haƙiƙanin menene nafsu to shine nan ibnu taymiya ke faɗi wa qad dhahaba ta'ifatun min al-muntasibina ila sunnati min ahli al-hadith wa ghayrihim wa fihim ta'ifatun min ashabi shafii wa ahmada wasu daga cikin malamai daga cikin ma'abuta hadisi malaman hadisi da mabiya mazhabar ahmad da kuma shafi'i wa ghayrihima da makamantansu ila anna nafsa sifatun min as-sifati cewa nafsu siffa ce daga siffofi والصواب أنها ليست صفة ابن تيمية ce magana ta gaskiya shine in an ce nafsu to ba siffa ba ce ma'anar nafsu dangane da wa dangane da Allah kun ga shi yana siyakin magana ne akan fassarar faɗin annabi Isa a cikin alkur'ani da Allah ba mu labari ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika to nafsillahi in an ce nafsillahi sifa ce ta Allah ko kuwa ba sifa bace wasu malaman sun ce sifa ce ibn taymiya ce a'a ba sifa bace domin nafsin nan ana nufin me hakikanin zati zati ko daban sifa daban ko bal nafsullahi hiya zatuhu don haka nafsin Allah abinda ake nufi zatin Allah al-mawsutu fi al-mawsufatu bi sifatihi subhanahu wadda ake siffantawa da sifofin wato Allah subhanahu wa ta'ala wa fi sunnati a sunna ma'ana hadisi ورد لفظ النفس كثيرا بمعنى الذات لفظ نفس يزود معنى الذات يزود يوا ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن قتل نفسه ذا محل النار wanda ya kashe kaga ba ya kashe ransa ake nufi ba ya kashe kansa don haka ashe nafsu in ana nufin zati to in ka zo fassara sai ka ce kai kamar da bahaushe ke cewa wani ya daki kansa wani ya zagi kansa wani ya taba kansa wani ya yi kaza da kaza akan kansa don haka abinda ake nufi zatinsa hakikaninsa kansa kamar amma kai kuma ba wannan wanda yake kan gaggar jiki ba yawwa kamar da dai bahaushe ke cewa ci kanka a kaga ba kan ake nufi ba ma'ana ka karata yawwa wannan da yake kama warada lafzun nafsi bi ma'anar ruhi a sunna ma ya zo lafazin نفس أنا نفن روحي وفي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره هو شخص بصره بكذا متنبا إذا يموت في إذا سيفتو درا درا قالوا بلى سيسك إيه يا رسول الله قال فذلك حين يتبع بصره نفسه wannan yana aukuwa ne yayin da idan yake bin me a nan me za ka ce rai yanzu kun ga shi yasa nace mana in muka fahimce shi a larabce to za mu fi sanin me za mu kira shi da hausa insha Allah yanzu kun dauki hanyar me ake nufi to wannan haka nan ya kawo maganganun su annawawi da sauransu yace ina ne a kama ja'at nafsu bi ma'ana al-ayn to sai kuma kawo mana inda nafsu yake zuwa bi ma'ana al-ayn fa fil hadisi anna jibril ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya muhammad ishtakait qala na'am yace ya muhammad baka da lafiya ne shine ishtakait qala na'am yace qala sai sai bismillah arqika من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أكون سوانا الدعاء الملائكة جبريل من دعا الله صلى الله عليه وسلم الدعاء رقية سبو درش الله فيها تعنا محل الشاهد من شر كل نفس كو نم أنا نفهم العين yawwa daga sharrin kowanne rai saboda nan al'aini ana nufin kambun baka yawwa kambun baka ashe shi ma ana kiransa nafsi kun ga ashe dai lafazin nafsin yana da ma'anoni da yawa kamar da malaman lugar larabci suka ambata wa qawluhu min kulli nafsin qila yahtamilu anna al-murad bin nafsi nafs al-adami zai iya daukar cewa malam nawawi ne ke faɗin wannan ita zai iya daukar ma'anar nafsin ana nufin an-nafs al-adami wato wurin dan adam wa qila yahtamilu anna al-murad biha al-ayn ana nufin kambun baka fa inna an-nafsa tutlaqu ala al-ayn domin nafsin aka ana amfani da ita ana nufin kambun baka wa yuqalu rajulun nafusun idza kana yusibu an-nasa bi aynihi idan mutum ya zama in ya kalli abu bai ce bai masa addu'ar alheri ba wani mummunan abu zai auku wato yana da abin da ake kira kambun baka to ana kiransa rajulun nafusun rajulun mene nafus yawwa to kun ga dai ashe kenan nafsu yana zuwa da ma'anar me kambun baka shine wannan aiki ba fa maita ba kullum muna faɗa maita daban kambun baka daban maita a babin tsafi take da irin waɗannan abubuwan da mutane suke aikatawa kama qala fi riwayati al-ukhra min sharri kulli bi aini kaga wannan ta fassara wancan nafsu din ana nufin wato aini to zancen da kamar na gaya mana yana da faɗi yana da yawa yanzu mu bar nafsu iya haka yanzu kun gane insha Allah nafs tana zuwa da ma'anar mai zatin abu da kuma ran da yake fita daga jikin mutum da kuma mai abu mai tsada mai daraja wani abu larabce sannan kuma nafsu a shar'ance tana zuwa da ma'anar aini kambun baka misali to ku bar shi haka amma a siyakin da malam ibnul qayyim yake mana magana akan nafsu wanne yake nufi zai ɗauki ma'anar ruhin zai ɗauki ma'anar zafi yawwa musamman zafi din ya fi fitowa yawwa abinda ran mutum yake shi yasa muka ce ran mutum abinda ke kan mutum shi yasa malamai suke cewa duka itlaqatin da ake magana a kansu in ana magana taklifi aka ce nafsu to akan ana nufin kan mutum shi mutum ainihin sa zatinsa ba ana zancen ruhinsa da yake numfashi da shi ba yanzu kun gane to in muka ce nafsu nafsu a wannan siyaki to wannan ake nufi ai na ga wannan ya wadatar da mu wajen fahimtar wannan to muka koma can kuma za mu ga abin da ya shafi ruhi akwai wata magana ta malam usmin amma kafinta akwai magana ibn taymiyyah ina ga ko ita mu karanta mu tsaya a haka za ta wadatar da mu akan iya dai wannan mahallin na me ake nufi da arru malam suleiman ko umar suleiman al-ashqaf a littafinsa al-qiyamatu sughra shi ma ya tattauna wannan mas'alar ta bambanci tsakanin ruhi da nafsu yana cewa labudda lil bahisi fi amri al insani ba'da mautihi min i'ta'i fikratin an ar ruhi allati tun'amu aw tu'azzabu ba'da mautiha ma hiya hal laha kayfiyatun tu'lamu wannan abin da ake kira ruhi yana da wani abu da za iya saninta da shi wa hal hiya juz'un min al badan da ruhi ruhi bangare ne na jiki ko ko wani abu ne am shay'un akhar ghayru al badan fa in kanat ghayruhu fa aina maskanuha fihi idan ruhi daban jiki daban to a ina ruhi yake a jikin mutum shi yasa dama malamai a faɗin Allah maɗaukaki wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila malamai suka ce wannan lamarin ruhi dinnan wani abu ne da ba iya bayanin saboda ba wani abu ne da ake ganin sa ba ba wani abu ne da ake ganin sa ba shi ruhi wato ran mutum da yake jikinsa amma kuma malamai sun tattauna cewa abu ne wanda yake yana da zaci ba arzi bane yawa yana da haƙiƙa tunda kamar da zo a hadisin albara bin azib ina jin na ambace shi ran nan ko hadisin bara bin azib da yake siffanta mana yadda ake ɗaukar ran ɗan adam idan mutum mumini ne yayin da mala'ikun mutuwa suka zo karɓar ransa to ran nasa yana fitowa daga jikinsa irin yadda ruwa yake ɗiga daga bakin salka cikin natsuwa da sauƙi kunga wannan ya nuna ashe kenan rai ɗin haka yake yana fitowa daga jiki ana ganin sa tunda mala'iku har suna sa shi a cikin container sai a yi sama da shi kun ga ashe kenan abu ne mai haƙiƙa amma kuma babu ɗan adam ɗin da ya san inda yake duk binciken masu science science har yanzu masu biology da sauransu ba su gano menene abin da ake ce ma wannan abin nan mai ruhi ba to wannan ruhin shine batu da ke ce ma soul soul s o u l mun san ko to wannan shi ake ce ma ruhi to wannan ba ɗan adam da zai gaya maka ga inda yake amma kuma haƙiƙa ce a jikin mutum Allah ya halice shi ya sa shi tunda an yi zancen mufaraka mufaraka innaka innama tatahaqqaqu idza kana shay'u zatan in abu zati ne shine ake cewa ya rabu da kuma shine abin da in yana jikinka to zaka iya motsi in yana jikinka zaka yi numfashi in yana jikinka zaka yi magana zaka yi kaza zaka yi sallah kana sai a ce me kai rayayye ne kana da rai daga an ce ya fita to ka mutu ashe kenan wani abu ne mai haƙiƙa mai zati mai jiki amma kuma ba ganin sa ake ba babu wanda ya taɓa ganin rai a cikin ɗan adam ne ya ce ya ga rai gashi rai a nuna masa ransa ko ka taɓa ganin lokacin da wani ya mutu ka ga ran lokacin da ya fita wani harka ce ta gaibu shi yasa ulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi dan kaɗan ne to wannan ruhin shine malamai suka yi ta bayyana wa anan har malam ibn timiya ke cewa war ruhu al mudabbiratu lil badani gani shi ruhi wanda yake tafi da jiki wanda inda shi jiki na motsi in babu shi a ce me jiki ya mutu allati tufariquhu bil mauti wanda yake rabuwa da jiki in an samu mutuwa yace hiya ruhul manfukhatu fihi shine ran da aka busa a jikin mutum rai wanda Allah ya busa wa dan adam ba Allah madauki yana turo mala'iku yayin da dan adam ya kai lokacin da za a busa masa me ake kira rai yawwa fa yanfukhu fihi ar-ruha kamar da zo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisi na hudu a 40 nawawiya da kuka haddace yawwa to wannan ruhin shi ake nufi wannan ruhin da aka busa wa mutum shine idan ya mutu ake zare shi kun ga kenan ashe tun da busa shi aka yi to wani abu ne mai hakika yawwa sawa'un ka ka kira iska ce shi menene tun da dai ba gani kake ba Allah shi ya halicce shi kuma ke sa sannan kuma ruhi makhluqi ne laisa azaliya ba abu ne da yake tun fil azali yake ba don haka ba kadimi ba ne menene shi hadisi ne da akwai lokacin da babu shi Allah halicce shi lokacin da aka halicci annabi adam ko wa nafakhtu fihi min ruhi min ruhi ana malamai sun ce ay min al arwahi allati khalaqtuha ba ana nufin ruhin zatin Allah ba kamar da kiristoci suka fahimci wannan suka ce ashe kenan dan Allah ne kuma shi wannan shubuhar ita ma wannan ana tattauna ta a littafan da suke raddi ko a mahallin raddi akan kiristoci a wannan irin mas'ala din to ibn jami'a ke cewa ruhul mudabbiratu lil badani allati tufariquhu bil maut hiya ruhul manfukha manfukhatu fihi wa hiya an-nafsu allati tufariquhu bil maut ita ce kuma nafsu to anan kun ga an samu mai iltiqa'i tsakanin ruhi da nafsi yanzu mun je shi yasa na faro mana da ma'anan nafsu saboda zamu zo mu yi amfani da ita anan in an zo maganar ruhi akwai inda ruhi yake nufin mene nafsu nafsu ma yake nufin ma'anar ruhi ina insha Allah kun fahimci zancen yau yau sai yace wa qad aqta'a alladhina farraqu bayna ruhi wan nafsi waɗanda suka ce ruhi daban nafsu daban sun yi kuskure wa ataqadu annahu ma amrani mukhtalifani suka ɗauka wasu abubuwa ne daban-daban masu bambanci yace wa man ta'ab to annan kun ga ibn jami'a yana nufin me wancan nafsun da ake nufin ruhi da shi to shi yake nufi anan cewa abu ɗaya ne yau da shi da ruhi ba bambanci ne da su ba wa man ta'ammala fi ma suqnahu fi bahthina min nusus ilmi nafsi hiya allati taqbidu al malaika wannan zancen magana ibn taymiya ta kai a magana shi wannan mai littafin ne yawa ashe wancan inda yace allati tufariquhu bil maut magana ibn taymiya ta kai wannan magana shi mai alkiyamatu sugura ne ke cewa waqad asqa alladhina farraqu bayna ruhi wan nafsi wa ataqadu annahuma amrani mukhtalifan wa man ta'ammala fima suqnahu fi bahthina min nusus ilmi an-nafsi yana da bahthi da rubuta a ilmin nafsi psychology hiya allati taqbidu al-mala'ika wa tas'adu biha ila as-sama'i wa ta'udu biha ila al-jasadi wa tus'alu ita ce ake tambaya ran kiyama ko a kabari wa tuna'amu ita ake wa ni'ima a kabari wa tu'azzabu ita ake wa azaba a kabari ice wa hiya ruhu wannan kuma shine ruhi don haka anan da nafsu da ruhi ma'ana su ɗaya to yanzu ashe kenan nafsun da malam ibn al-qayyim yake magana a kai wanne ne yawa zati ne ba ruhi ba kun gane yanzu to ina ko iya nan muka tsaya za mu fahimci abin da zai biyo mana a darasin mun ji meye ma'anar ruhi mun ji kuma meye ma'anar nafsu yana da ma'anoni da yawa ɗaya daga cikin ma'anoninsa yana da ma'anar me ruhi yana da ma'anar zati yana da ma'anar aini yana da ma'anar abubuwa da yawa da muka ji insha Allah kun gane yanzu to mu bar wannan abun haka iya nan ya isa kar a sake kutsawa ciki ya zama kuma a fita daga inda za a gane ko sai mu koma littafin za mu tashi da ce wa haƙiƙatu tsuma'aninati bayan mana magana akan nafsi iri nawa ne uku annafsul mutma'inna ko annafsul ammaratu bisu'i wan nafsu allawama yawwa to yace haqiqatu tumanina wai ita natsuwa me ce natsuwa a ce natsuwa me natsuwa yace shi yace shine as-sukun wal istiqrar to minan da me zaka saki fasara shine dai natsuwar dai yawa at-tumaninatu shine sukun shine as-sakinatu shine al-waqar shine istiqrar larabci da dadi yake kalmomi da yawa za ka faɗa ma'anar su ɗaya duk tsukakken yare ku sai ya gaya ma ɗaya ya shiru ya rasa yadda zai ƙara faɗa su in muka ce nutsuwa yanzu me za mu sake cewa nutsuwa ku ba ku taimaka mana da Allah a hausance ku fito mana kalmar nutsuwa kalmomi guda uku da suke manufin nutsuwa kwanciyar hankali kalma ɗaya ba kwanciyar hankali ba kun ga tsukewar yare ku wannan fa duk da cewa duk da cewa yaren hausa a cikin yaruka yana cikin yare shi ma mai ƙarfi mai faɗi shi yasa hausa ta haɗiye yaruka da yawa yanzu irin ƙananan yarukan nan da masu amfani da su ma ba su wuce mutum dubu ɗari biyu ko ɗari uku a wasu ƙabilu a nan najeriya akwai wanda ƙabila guda ta dukkan su ba su wuce dubu ɗari ba ko ɗari biyar matuƙar su ko miliyan ɗaya ba su kai ba kuma kabila ce yaran su su kadai suka san kansu to irin wannan ka ga wannan yaran in ba su ba za ka same shi a wani guba to shine in za ka ga Hausa duk ta haɗe su suna samun Hausa zai ga sun yadda wancan din yana nema ya bace to amma duk da haka Hausa bata kai larabci faɗi ba babu yare duk duniya da ya kai larabci daɗi da faɗi da sauƙi ma kun yadda har sauƙi saboda dokokinsa wuri guda suke in ka fahimce su za ga cikin sauƙi ka gane sauran Allah ya kyauta to mu je don haka as-sukunu wal istiqrar duk ma'ana su daya shine dai nutsuwa din allati qad sakanat ila rabbiha wato wadda ta koma zuwa ga ubangijinta ta natsu wa ta'atihi wa amrihi wa zikrihi ta koma zuwa ga da'ar Allah da umarnin Allah da ambatan Allah wa lam taskun ila siwahu bata nutsu ta karkata ta jingina zuwa ga wani wanda ba Allah ba faqad ma'annat ila mahabbatihi ran da ya nutsu kun ga nan mun ce rai muna nufin me yawwa zatin da ya nutsu yawwa haƙiƙar da ta nutsu ila mahabbatihi zuwa ga san Allah wa ubudiyyatihi da bautar Allah wa zikrihi wa ma'annat ila amrihi haka kuma ta nutsu ila amrihi zuwa ga duk fa ana fasara mana me an nafsul mutma'inna yawa ita ce ran da itma'annat ila amrihi ta nutsu zuwa ga umarnin Allah wa nahyihi wa khabarihi da kuma da hannunsa da kuma labarinsa duk abin da Allah ya faɗa na umarni ta amince ta yarda da shi ta karɓa ta natsu zuwa gare shi ba ta da ƙaiƙayi a zuciyarta dangane da shi ta karɓi hani ta yarda cewa wannan abin da aka hana ta maslaha ce a hana ta ta yarda ba ta kokonto kuma ta gaskata dukkan labari to wannan ita ce annafsul mutma'inna wa tuma'annat ila liqa'ihi ta natsu za ta haɗu da shi ووعده ده القورنسا واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته تاكم نسوزوا جسكة حقيقة نسونا ينسى ده صفوفنسا duk abin da Allah ya ce ya siffantu da shi na sunaye da siffofi to ta yadda ta natsu ta saki jiki ko sakin jiki shi ma daga cikin natsuwa yawwa wasma'annat ila rida bihi kuma ta ta natsu har yanzu zuwa ga yadda da shi a matsayin mai rabban a matsayin ubangiji ta yadda da Allah shine ubangijinta wa bil islami dinan ta natsu zuwa ga cewa musulunci shine addininta wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan ta natsu zuwa ga cewa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine manzanta duk natsan an ce annafsul mutma'inna to duk wannan sifofinta ne wa ma'annat ila qada'ihi wa qadarihi kuma ita ce ko shi ne ran da ko mutumin da ya karkata ya nutsu zuwa ga qada'ihi hukuncin Allah wa qadarihi da qaddararsa wa tuma'annat ila kifayatihi kuma shi ne ran da ya nutsu ne har yanzu zuwa ga cewa Allah ya ishe shi wa hasbihi cewa Allah ya ishe shi da kifaya da hasbi nan ma'ana su ɗaya wa kafa billahi hasiba abin nan kai wannan da faɗin Allah wa man yattaqillaha fa huwa hasbuhu yau to hasbu shi ake nufi anan me ma'anan hasbu hmm shine alkafi in an ce Allah shine hasbun ka ma'ana Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka komai Allah ya ishe ka mai arzutawa Allah ya ishe ka mai bada lafiya Allah ya ishe ka mai tsaye da kai da rai Allah ya ishe ka mai kula da kai baka buƙatar kulawar kowa ta Allah ta isa shine ma'anan hasbu shine ma'anan alkafi kuma har yanzu wannan ba karamin gata bane a ce ka yarda da Allah kuma ka ɗauki Allah a matsayin ya ishe ka in Allah ya ishe ka baka buƙatar laya baka buƙatar guru baka buƙatar kambu baka buƙatar boka baka buƙatar kowa Allah kaɗai kuma kana yarda da shi sai kaga ya ishe ka amma in ka raba kafa ka hau kan katanga to shikenan kana nan ɗaya kafar ɗaya kafar tana nan to sai Allah ya rabu da kai sai ya jefa ka ɗaya gurin shikenan mutum ya faɗi a matsayin mai shirka haka ka yarda da Allah wallahi zaka ga abun mamaki a rayuwarka amma in ka raba kafa baka yarda da shi ba ce to ai an ce tashi in taimake ka wai sai ka je ka nemo laya da mai Allah bai ce ka tashi ka yi shirka ya taimaka maka ba ka dogara da Allah ka yi magani ya halatta amma kar ka yi magani da abin da yake shirka ne kuma kar ka je gun wanda zai raba ka da imani shine boka da ɗan duba da makamantansu wa hasbihi wa bamanihi kuma ta nutsu da cewa Allah ya lamince mata komai Allah ya tsare mata ya bata garanti shine baman zai kiyaye ta ko da wani abu ko ba komai Allah zai kiyaye ta ka yadda ko baka yadda ba ko da magani ko ba magani zaka iya warkewa in cuta ta hau Allah zai iya dauke ta ko ba magani Allah shine mai iko fa akan komai zai iya kawar maka sababin ma da cutar za ta zo ya kau da shi duk wannan yana daga cikin mai zamanin Allah yana daga cikin hasbun Allah fatma'annat bi annahu wahdahu rabbuha ita ce randa ta natsu cewa shi kadai Allah subhanahu wata'ala shine ubangijinta ba ta yadda da wani ubangiji ba in ba shi ba wa ilahuha shine abun bautarta wa ma'buduha kuma shine dai abun bauta wa malikuha mamallakinta sarkinta mai iko a kanta wa maliku amriha kullihi shine wanda ya mallaki lamarinta baki daya komai naka Allah ne ya mallake shi ba ka da ta cewa ba ka da katabus komai Allah ne ke gudanar da shi wa anna marji'aha ilaihi kuma duk inda ka kai ka kawo to kuma koma dai gunsa zaka koma ba wata ƙasa da zaka gudu ƙasar ta Allah ce ba wata duniyar daban da zaka gudu duniyar ta Allah ce ba wani planet a ƙasar a duniyar nan da zaka iya ɗauke kanka daga nan al'ardu ka koma kansa nan ɗin dai nan ya aje ka minha khalaqnakum ko da me kuma wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ba da ba inda za ku ku duba ku ga abubuwan da Allah ya halitta na abubuwan halitta a space akwai duniya iri-iri ko kamar da ake fassarawa da hausa halittu iri-iri na sama su mas su waye su waye su waye din ko ina yadda binciken dan adam ya gano a zamanin yanzu ba inda rayuwa take yiwuwa ga wannan abin da ake cewa mutum sai akan al'am duk inda ake tafiya in za a je masu zuwa ko gun wata ko ina ne ko ina ne sauran duniyoyi da ake zuwa inda suke zuwa sai kun ga sai sun sa wani abu da zai ɗabi'antar da ɗabi'ar wurin ta zama kamar ta inda ƙasa take ko ba ba a tafi da kayayyakin a sa hanci har iskar da za a shaƙa sai an ɗebe ta daga nan a tafi da ita can saboda a can babu a dunkuli oxygen a goya a baya a tafi sama a yi mata a tiga kumbo a sa abubuwa da yawa da wanda a nan za a sha numfashi in an fito kuma ana iyo inda a nan wurin a ƙasar mu nan ake samun abin da ya shafi gravity kwanan nan masu bincike sun gano gravity da Allah madauki magana a kansa kullum suna bincikowa suna matsowa suna matsowa suna ganowa yadda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani din haka abubuwa suke to amma a duniyan nan nan ne kawai inda zaka iya rayuwa kai a matsayinka na dan adam babu wani wuri da zaka iya zuwa kudu a ƙarshen lamari kuma dole ka koma zuwa ga Allah وأنها لا غنى لها عنه النفس المطمئنة إتشي رندا تقمس تنسو شوى لا غنى لها بات دودا فوا عنه دقى الله أنت آه استغنى عنه أنا نفن كوداتو باك بكاتر أبو تولي باش دودا يتي بايا بكاتر الله بذيو بقى dillan dan adam yana buƙatar Allah tarfata aini ko da gurgudan kifta ido ba yadda za a yi a ce ba ka za ka iya rayuwa ba Allah dama ba zai yiwu ba shi din ba shi yana nan da'iman to amma rayuwarka ba za ta tafi ba babu shi don haka inda shi za ka gudana ba shi ba ka gudana to kuma ba dama a ce ba shi za ka gudanuwarka tana da alaƙa da shi wannan kuma shine mai alhayyul qayyum lafazin alƙayyum din nan to anan take fitowa ba ka da wani lokaci da zaka ce baka buƙatar Allah kai ka wadatu kai ne sarkin kanka duk sarautarka kai ne mai kuɗin kanka duk kuɗinka ko an baka duniya baki ɗaya a ce ta ka ce ka mallake ta to baka da dama ka ce baka buƙatar ubangiji subhanahu wata'ala domin kuwa ba za ka iya ba za ka iya biyan bil ɗin abin da ya maka na ni'imomi ba ko ta gani da kake gani numfashi da kake numfashi kafa da kake takawa duk inda za a ba za a maimaita ba za a sake maka irin waɗannan abubuwan ba yanzu waye ya taɓa rasa numfashinsa aka dawo masa da shi babu mutum ya rasa numfashi mai rasa rai ya mutu za ka rasa kafa a maka ta roba amma ba za ta kai ƙarfi da tsari da effectiveness wajen aiki yadda za ta yi maka aiki irin yadda wadda Allah ya maka ta asali za ta maka duk abin da aka sake maka sai kaji akwai matsala saboda waye dan adam ne don haka ba dama a ce ka samu wani lokaci da ka wadatu baka bukatar Allah wa idza kanat bi diddi zalika to yanzu ka dauko waɗannan ma'anonin gaba daya na annafsul mutma'inna daga ka samu wata sifa ran ya zama kishiyar ɗaya daga waɗannan sufofin baki ɗaya fa hiya ammaratun bisu'i to ita ce ammaratun bisu'i yanzu kaga ba sai an tsaya an bayyana maka da bayani irin wannan na menene ake nufi da annafsu ammaratu bisu'i ba duk nafsin da bai siffantu da waɗannan abubuwa bai nutsu da Allah ba nutsuwa ba kaza bai yadda da Allah a matsayin rabbu ilahu da kaza da kaza da duk waɗannan bayanin da ya mana to wannan shine annafsu al'ammaratu bisu'i ta'muru sahibaha bima tahwahu wannan ran yana umartar ma'abucinsa da abinda ran yake so san zuciya min shahawatil ghayyi na sha'awoyin karkacewa da bata wattiba'il batil da bin barna da bata fahiya ma'wa kulli su'i wannan ran shine matattara duk wani mummunan abu Allah ya tsaki in ata'aha in mutum yayi mata da'a qadathu ila kulli qabi'in wa kulli makruhin za ta ja shi in kai mata da'a wannan ran to za ta ja ka zuwa ga me duk wani mummunan abu da duk wani abin ki sai wannan ran ya ja ka zuwa gare shi wa qad akhbara subhanahu annaha ammaratun bisu'i Allah ya bamu labarin cewa wannan ran kun ne fahimci kuma rain dai da ake cewa ko nafsun ko ana nufin me zatin abu yawwa yawwa wa lam yaqul amira me bambanci an ce ammara ba a ce amira ba in an ce amira me yin umarni shine amira ismu fa'il ammaratun bisu'i kuma sai ce li kasrati zalika minha saboda yawan abun daga gare ta ma'ana wannan ran mai yawan umarni ne da mummunan aiki shi yasa ake ce ammara mai yawan umarni kamar da ake cewa allama me ma'ana allama mai yawan ilimi mai yawan ilimi wa annahu adatuha kuma cewa wannan umarni da mummunan abu din ita ce al'adarta wa da'abuha shine abin da ta saba yi illa idza rahimaha Allah sai idan Allah ya ji kan wannan rai din wa ja'alaha zakiyatan in Allah ya sanya ta tsarkakakkiya ta amuru sahibaha bil khairi tana umartar mai ita da alheri fadhalika min rahmatillah to wannan yana aukuwa ne da rahmar Allah la minha ba daga gare ta ba ba daga gare ta ba fa innaha bi zatiha a zatinta a haƙiƙaninta amma ratun bi su'i ce ita rai li'annaha khuliqat fil asli jahilatan zalimatan illa man rahimahullah domin asalin ran irin wannan an halice shi ne asali da me da jahilci da zalunci innahu kana zaluman jahula kamar da Allah madauke siffanta dan adam wal ilmu wal adlu طارئ alaiha bi ilhami rabbiha shi ilmi da adalci wanda shi ne maganin jahilci da zalunci to yana aukowa ne a kanta ma'ana sabon abu ne da yake zuwa mata ba da shi aka halicce ta ba asalin halitta an gina ta don ta ja mutum ta karkace don haka Allah ne ke shiryar da mutum ya masa ilhamin daidai sai ya samu ta tsarkaka sai ta zama mutma'inna amma in an batta ita kadai haka to rai haka take to nan shine sabanin da zaka gane bambanci tsakanin ran da ake zance da kuma zuciya an fahimta yau dan ran ana nufin nan mutum din shi kansa yauwa zatin mutum shi kansa to haka Allah ya yi shi yana son ya bi son zuciyarsa yayi abin da yake so a bi ilhami rabbiha wa fatiriha laha zalika Allah zai sa mata ilhami ya kimsa mata wannan ma'anar ta shirya fa idza lam yulhimha rushdaha in Allah bai kimsa mata shirya ba بقيت على ظلمها هكذا تسعى لظالمتها وجهلها دكما جاهلتها فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل بتزمى من يوم أمرني دممونا أبو با إلا بموجب الجهل والظلم سيسا كما قل أبندا جاهلتنا نند ظالمتنا كي حكمتها شين موجب م. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين بعدن falalar Allah maɗaukaki da ra'amar Allah ba a kan muminai ma zakat minhum nafsun wahidatu to da babu wani nafsi guda ɗaya wani zati da zai zama tsarkakakke sai wanda Allah maɗaukaki ya ga damar tsarkakewa da falalarsa da rahamarsa fa'iza arada subhanahu biha khairan don haka in Allah yana son alheri ga ran mutum ja'ala fiha ma tazku bihi sai sanya mata abin da za ta tsarkaka da shi wa tasluhu ta kuma ta zama gyararriya min al-iradati wa tasawwurati na daga nufi sai Allah ya sanya maka nufi mai kyau nufin Allah nufin gaskiya san alheri sai Allah ya sa maka wannan ya maka ilhamin sa da kuma wato tunani da zaka suranta abubuwa ka perception ɗinka sai Allah madauki sanya shi ya zama mai kyau shine at-tasawwurat wa idza lam yurid bi hadhalika in Allah bai nufi haka ba tarakaha ala aliha sai batta ashe kenan asalinta an yi ta dai ta zama karkatacciya ko sai wanda Allah madauki yayi masa ilhami a nan ne ake daukar wanda Allah ya so ya shiryar da shi wanda kuma Allah ya so me zai yi idan aka Allah maɗauki yanzu ku tuno maganin malamin risala kalmomi biyu ya amfani da su ya shiryar da wanda ya so da me bi adlihi ko sannan kuma sai me wa yakhdhul yawwa al-khudlan ya kawo lafazin khazala ya amfani da shi sai tabarwa abinda ake mai tabarwa shine a barka ba taimako kaga kenan asalin nafsun in an shiryar da ita an taimaka mata shine sai ta tafi zuwa ga gefen dama ta zama shiryayya kintsatsiya mai tsarki in ku aka batta ba taimakon nan to sai ta tafi a yadda take to yadda take nan shine ammaratun bisu'i dan ka a wannan asuratu yusuf abinda ake nufi dama fa innan nafsa la ammaratun bisu'i ma'ana yana magana ne akan asalin yadda ruɗe shi ɗan adam ɗin aka yi shi haka yake in ba da shiriyar Allah ba to karkata zai tare da cewa shiriyar Allah kuma akwai fitira ta asali da aka sa shi yadda in ya haɗu da shiriyar to zai komo kuma ya zama mutumin kirki an gane an sawa wannan asalin nasa duk da karkata to an sa masa ƙabiliyar shiriya to wannan shi ne ake ce ma fitira to sai ce fa idza arada rabbuha wa idza lam yurid بذلك تركها على حالها في بت أكن حالها التي خلقت عليها ود أكهل شيت أكي من الجهل والظلم نجاهلتي دكما وتزالنتي آه وسب مسكين مسأ وسبب الظلم آه مكان في فصل ما قبل يتي وسبب الظلم سبب زالنتي إما جهل وإما حاجته me yake jawa mutum ya zalunci ko dai jahilci ko kuma bukata ko jahilci ko bukata garke wannan ba mai gaya mashi ba irin su ibn qayyim ba yawa wa sababu zulmi sababin zalunci in ma jahlun kun ga sai ka dauko twin brother din nasa ko ba ka bane dan uwansa jahilci dan uwan mene zalunci dama abu cututtukan manya biyu ne da menene ne da jahilci da kuma zalunci to shi zaluncin abin da ke jawo shi galibi sababin farko shine jahilci dan uwan nasa da aka haife su tare yawwa a imma jahlun wa imma hajatun ko kuma bukata bukata ne yanzu shahawat yawwa sha'awoyin bukatu da za a biya bukatar rai wa hiya fil asli shi kuma a asalinta ita rai din jahilatu walhajatu lazimatul lah bukata kuma tana tare da ita don ba za ka samu dan adam ba sai mabukaci duk dan adam mabukaci ne saboda Allah bai halicci wani abu wanda zai ce ya wadatu baya bukatar Allah ba in ko zai wadatu to ya zama ba shi da haja in ko ba haja to ba za a samu zalunci ba don haka haja da jahilci su suke haifar da ayi zalunci duk inda kaga azzalumi to yana tare da waɗannan sufofi ya ci haƙƙin wani ya danne wani ko saboda ƙarfin mulki ko saboda kuɗi ko saboda wani abu to akwai jahilci bai san aƙibar ko kuma zuwa ga Allah ba sannan kuma akwai tsananin bukata ce ta duniya ta sa yayi wannan girma yake so so yake ƙara mallakewa ya tattare shuhura yake so to wannan kuma duk a ƙarƙashin me suke bukata suke ƙarƙashin haja ƙarƙashin shahawa ana fahimtar abin yace fali zalika kana amruha bisu'i amran laziman shi yasa umarnin da take yi da mummunan abu wani lamari ne da'iman tare da ita saboda me siffarta ta asali shine wannan jahilci da zalunci ko al'amrun laziman laha in lam tudrikha rahmatullahi wa fadluhu in rahmar Allah da farar Allah ba ta riske ta ba an sa ta gyaru to haka asalinta za ta zauna wannan ran da jahilci da zalunci wa bi hadha yu'lam da wannan za a san anna daruratal abdi ila rabbih cewa buƙatar da bawa yake da ita zuwa ga ubangijin ubangijinsa fauqa kulli darura ta fi duk wani tsanani duk wani abu ba akwai abin da ake ce abubuwan buƙatar mu na rayuwa ai akwai daruriyat ko akwai mai kuma hajiyat kamaliyat ko tahsiniyat da sauransu duk abin da ba za ka rayu ba sai da shi ana kiransa me darura yanzu ka lissafa da menene abin da suke larura a rayuwarka ruwa abinci numfashi ko hmm? da me kuma tufafi na'am eh tufafi dole ba ka yi fitowa ba da gidan zama da sauransu waɗannan menene larura ne to larurar buƙatar ka zuwa ga cewa kana da Allah Ubangiji da ya halicce ka yake tafi da rayuwarka wannan larurar ta fi buƙatuwarka zuwa ga waɗannan abubuwan da numfashin da abincin da ruwan wanda in ba su mutuwa za ka yi ko to buƙatar ka zuwa ga Allah ta fi duk waɗannan buƙatun baka isa ka ce ba ruwanka da Allah ba shine zancen da ake don haka ba daɗin akwai ko waɗannan larurorin akwai wani abu da wata rana wata rana za ka iya jure rashinsa alal aƙalla zuwa ɗan wani lokaci amma ba za ka iya jure rashin ubangiji ba an gane wannan shine abin da yake nufi yau wala tushbihu ha daruratun tuqasu biha babu wata larurar daban da ta yi kama da ita da za a iya kiyasanta a kai duk larura da kake gani ainihin dai kun gane mai larura ma'ana abin da kake da tsananin bukatarsa yadda in babu shi ba za ka rayu ba to duk wata larura irin wannan ba ta kai yadda za a yi kiyasanta akan samun ubangiji ba fa innahu in amsaka anhu rahmatahu domin ko Allah in ya tsare rahamarsa bai baka ba wa tawfiqahu da tawfiqinsa wa hidayatahu ya hana ka shiriyarsa tarfata ainin koda gwargwadon kyaftawar ido ne khasira to mutum zai zai hasara zai taɓe wa halaka kuma zai halaka Allah ya kimsa mana wannan ilimi da fahimtar a buƙatar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu cikin musulunci Allah musulunci daɗi ne da shi matsalar sa in baka san shi ba ka rayu da jahilci to ka ku shiga uku Allah tsare mu da jahilci Allah raba mu da zalunci da jahilci Allah tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk